فيها صلاة الفاتحة
الحمد لله فاتحة
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتشاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الزاي زماني رماني والأمين به الفوز وهو مركزي ما قرني الحمد واللمز أعاد بسر العاك أن يجعاتي بكل فهوم والمعاني وهو الكنز فنور به الأنوار في الكون كله وآدم من ذا النور بان له الرمز متى سطع البرق الونيق محمد تدلت مذون الرمح واستوطن العز تعرض للسيب البحور وقد ملا كذاك الأواني عند ذا عمنا الفوز وقد لمع النور المحيط لكوننا بكل مكان من أذلوا ومن عزوا فعينك عين الحاج عرش حقيقة به يجتلي العرفان والسر والميز إذا نسق من عين المعارف عامد فيا ويح من عصاه يا ويح من يغدو سراب إلى رب البرية من يكد يخيب وينهو نهوه الخزي والبس كمال اعتدال الله جاد يشيله وقلعة وجه الحق والخير والكنز إفاضته منه إليه وإنه لسر لدى أهل الحقائق واللغز فصلى عليه منه بدءا ومقدما صلاة على الهادي بها استظهر رمزه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين زماني رماني والأمين به الفوز وهو مركزي ما ضرني الهمز واللمز قال مولانا وشيخنا وإمامنا مرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يتي زماني زمنينا رماني يا جيفير يا قصي وانتكلي دني الهام والأمين به الفوز سيقا شناسا أمين محمد رسول الله شيني بفربونا وهو مركزي شيني مكفاتا وتعيني ما ضرني الحمد mai kibce wallamzu da yibce ba zai cuce ni da komai ba
أحاط بسر الحق أي إحاطة بكل فهوم والمعاني وهو الكنز shi ya ce hada bi sirri kauni bi sirri haƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye da sirrin nan na ubangiji ayya ayya ihadatin matukar kewayewa bi kulli fuhumin da dukkan abun fahimta wal ma'ani da dukkan ma'anoni wa huwa al kanzu manzo Allah shine taskar Allah فنور به الأنوار في الكون كله وآدم من ذا النور بان له الرمز fanurun shi manzo Allah haske ne bihil anwaru da shine dukkan hasasaki kullihi dukkanin sa bil kauni a cikin kauni gaba daya wa adamu kaga annabi adam min zannuri yana daga cikin wannan haske na manzo Allah bana lahur ramzu ramzi ya tabbata gare shi متى سقع البرق الوميض محمد تدلت مذون الربح واستوطن العز shin yake mata sada albarkul wamidu ko yaushe aka ce walqiya ta taso ta walqa wal muhammadu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tadallat mudunur ribi sai kaga ainihin ruwayen nan na ribobi suna kusantowa zuwa masoyi wastawdana al'izzu sai kaga zaman lafiya ya buwaya cikin jama'a تعرض للسيب البحور وقد ملا كذاك الأواني عند ذا عمنا الفوز yayin na sai kaga albuhuru koguna ainihin ta'arrada yana bijira lissaibi ga kwararowa shikenan faqad malaka zakal awani wani mai koransa ya cika mai diro ya cika mai dukkan gwalalo ma ya cika gwalalonsa inda za yayin nan amman alfawzu rabo ya zo mana gaba ɗaya daga manzon Allah وقد لمع النور المحيط لكوننا بكل مكان man من udillu wa man izzu yace wa qadila ma'al nuru hakika wannan haske ya ya, ya walqafa almuhidu mai kewaya li kaunina ga dukkan kaunin mu bi kulli makanin a dukkan wani bigire min man uzillu waɗanda aka kaskantar wa man uzzu da waɗanda aka ɗaukaka
فعينك عين الحق عرش حقيقة به يجتلي العرفان والسر السر والميل فعينك كاغا عينينك يا رسول الله عين الحق شيني عين نن حق نمن مرود نن حق شيني أرش حقيقة wato ainihinka shine al'arshin nan na hakika muhammadiyya ahmadiyya bihi da shine yayi dalil irfanu sanin Allah yake bayyana wasirru da da ilimi wal mailu da mayyazewa tsakanin akwai da babu ko tsakanin ilimi da jahilci إذا نسق من عين المعارف أحمد فيا ويح من عصاه ya يا waiha man yaghzu ifa ya kai hankalina da zuciyata ko kuma ya kai abokin mu'amalata ifa ni da kai mu tsaya nuska a shayar da mu min ainil ma'arifi daga marwaran nan na sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmadu mai suna Ahmadu a wajen al'arshu hakikatin dinnan kenan nan ne marmaran Ahmadiyya ta Ham- ta Ahmadu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu waya waya man asahu tur ta tabbata ga wanda ya saba wa annabi Muhammadu ya wai haman ya guzuhu tur ta tabbata ga wanda ya yaki manzon Allah صراط إلى رب البرية من يحد يخيب وينعو نحوه ili الخزي wal ballo siradun shi tabarki ne ainihin ila rabbil bariyati wanda yake tabbatar da mutane zuwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangijin dukkan talikai gaba daya man yahid wanda du ya- ya- ya darje ya goce ya zame bai bi tabarkin manzon Allah ba ya khibu ya tabe wayanuna wa wal khiziyu kunyata za ka kawo katarninsa walbalzu da damkan nan irin ta kuku in ya damki kaza sai tukunya zai sha azabar lahira كمال اعتدال لا عوجاج يشينه وقلعة وجه الحق والفيض والكنز yace kamalu i'tilalin manzo Allah shine kamala i- daidaito gaba daya a cikin al'amarinsa da kuma tafarkinsa la'awidaja ba karkata yash- yush- yushinuhu wanda zai bata tafiyar tafarkin manzo Allah zuwa ga Allah wa dalatu wajhi al-haqqi sannan shi manzo Allah shine hudo wannan ta fuskan nan ta zatin nan na gaskiya ubangiji wal fairu da fairan nan wal kanzu da taskan nan ta ubangiji إفاضته منه إليه وإنه لسر لسر لدى لدى أهل أهل الحقائق الحقائق واللغز إفادته شي قرن يواني منه دقا قريشي إليه إذوا قريشي وإنه سوى لمرن شأنا لسر من ذا الله سر لدى أهل الحقائق أو جمع أبو تاسنا حقيقوكي دزرفي أتكنتا واللغز جمع أبو تا لغز شيني أينين زورنشي zaurance ko kuma a ce karin magana ko magana ce za a faɗe ta kamar kamar wauta ko sabawa shari'a sai ka ji an zo bincike sai ka ga kuma haƙiƙa ake nufi kamar a ce mutum ne da rana ya afka wa matarsa suka yi suka yi kwanci aure tare da shi da ita kuma ba su yi saɓon Allah ba wani irin mutum ne wannan Ta gani mutum ne suka yi kwanci aure a cikin ramadana da rana shi da matarsa kuma ba su saɓa Allah ba ka gani shi ne wai ma'ana labisu ɗin kenan shi ne mutum ne ya dawo daga tafiya ya matafi ne ya ce ya dawo tsakiyar rana sai ya zo ya tadda matarsa ita kuma ta yi wankan jinin haila tana cikin tsarki shi kuma matafi dukkan su an halatta musu ne shi da sha saboda haka sai ta da matarsa shi kenan bai haram ba to irin wannan shine luguzu
وصلى عليه منه بدءا ومقسما صلاة على الهادي بها اتضح الرمز وصلى عليه yace Allah ya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minu daga gare shi bada an farko wa maktaman da karshe salatan salati ce ya tabbata alal hadi a bisa bisi mai shiryawa sallallahu alaihi wasallam biya da sababin salatin ne har ramzu dukkan ramzi da nake wa almajirai na ko suke yi a cikin karatu ittaza ya zama a fili komai an fahimce shi wannan jawharatul kamali ce shi ya wake ta wanda da yake karanta shi yana karanta jawharatul kamali ita ce daga farkon ta karshen ta Allah ba musulmin ta har busini
سلام على طه الأمين جليسي سلام على البدر المنير أنيسي سلام على هذا النبي رئيسي بوقت قيامي مثل وقت جلوسي سلام على المرسي بكل نفوسي سلام على الزاهي بكل نفيسي سلام على المهلي لكل دروسي سلام على المبدي بهاء نفوسي سلام على الغادي بكل خميس سلام على المبدع بكل نفوس سلام على تاجر كل عروس سلام على الشافي فقد بمكيس سلام على تركي وأرض بروسي سلام على فرسي وغير حريسي سلام على الجاري بدون دروسي سلام على المرضي بدون مديسي عليه صلاة الله ثم سلامه وعاد وسادر هم رؤوس رؤوسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
سلام على
Allah akwai ka shi Musa kalla radiyallahu anhu Allah ya ji kansa wannan baituka suna burge shi da shi ya tsara fini farko fini tsakiya fini kashi na'am سلام على طه الأمين جليسي سلام على البدر المنير أنيسي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم إلياس رضي الله تعالى عنه آمين.
يجي سلام أمنتي يا تبتا على آه الأمين أبزا داهي ميسونا أمين جليسي أبوك زمانا سلام أمنتي يا تبتا على البدر أبو ساوتا المنيري wanda yake mai haske anisi abin ɗebe kewata salamun
Salamun aminci ya tabbata
سلام على هذا النبي الرئيسي بوقت قيامي مثل وقت جلوسي سلام على المردي لكل نفوسي سلام على الجاهي بكل نفيسي سلام على المغلي لكل طروسي سلام على المبدي بهاء نفوسي سلام على الغازي بكل قميص سلام على المبدع بكل نفوس سلام على تاج لكل عروس سلام على الشافي فقد بمسيس سلام على تربي وأرض غروس سلام على غرسي وبير عريسي سلام على الدار بدون دروسي سلام على المهدي بدون محيسي عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وسابقهم رؤوس رؤوسي
sai salamun amince ya tabbata ala hadan nabi abu sa wannan annabi an ra'isi wanda yake shugaban duniya bi wakati kiyami irin wannan salami ya tabbata lokacin tashi na misila wakati julusi daidai da lokacin da nake zaure a halaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai salamun amince ya tabbata alal murdi li kulli nahusin a bisa mai halakawa ga dukkan wanda yake mutsiyaci ba arziki cikin al'amarinsa salamun aminci ya tabbata alal ja'i a bisa wanda ya zo da bi kulli nafisin duk wani abu mai tsada manzo Allah ne ya kawo shi salamun aminci ya tabbata ga manzo Allah alal muguli a bisa mai tsadarwa din nan bi kulli durusi wanda yake sawa rubuce rubuce na zama masu tsada aminci ya tabbata gare shi salamun aminci ya tabbata alal mubdi abu sami bayyana baha nuqusi farjinin nan rubuce rubuce na salamun aminci ya tabbata alal ghazi hausa wanda yake gwanin yaki bi kulli khamisin da tsara rinduna biyar biyar biyar biyar sallallahu alaihi wasallam salamun aminci ya tabbata alal mufda ga wanda ake fansarsa bi kulli nufusin ga dukkan rayuka gaba daya inda za a bada rayukan duniya gaba daya manzon Allah ya kubuta to duk duniya za mu iya sallallahu alaihi wasallam salamun aminci tabbata ala tajin abusakan bi bi kulli arusin wanda yake wa dukkan ango salamun aminci ya tabbata ala shabi abusa mai warkarwa faqat bi masisi idan ya shafi mara lafiya shikenan sai ya zama mai lafiya a tare da idansa ya fito yana zazzagowa da ya shafe shi sai ya koma garau inda yake yaro yana nan an kawo shi makaho manzo Allah da ya shafe shi sai idan ya bude a marasa lafiya idan manzo Allah ya shafe cikin su sai su warke haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam salamun amince tabbata ga manzo Allah ala turbi abusa turbayar da za a binne ni wa ardi gurusi abusa kasan nan da nake dashe na na zuwa gidan lahira ita ce aljanna salamun aminci ya tabbata ala gharsi absarijiyar gharsu ita wannan rijiya har yanzu tana nan da ruwanta daga ruwanta ne aka yi wa manzo Allah wankan da aka yi masa lokacin da ya wafati sallallahu alaihi wasallam wa biri arishi aminci ya tabbata absarijiyar biru arisin salamun aminci ya tabbata aladdari a wasa babban bijimin malamin nan muhammadun rasulullahi bijuni durusin bai je wajen malamai ya yi karatu ba kawai Allah ya sanar da shi komai salamun aminci ya tabbata alal mu'di abu sami bayarwa biduni mai kisin ba kiyasi in ya tashi baka sai ya ta baka ya ta baka har sai kai ka ce ya ishe ka salatun Allah da amincin Allah ya tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wasabin da sahabbansa hum sahabban manzon Allah ru'usu ru'usin sune shugabanni shugabanni har kushe شفائي شقاء أهل الإباية والكوش ولا كجدار قد أتانا من العرش شرات لنا يا مصطفى خالدا به ذوي الفوز والرضوان قد ذوي الفوش شروق شموس الهدي فالليل مقبل كيوم ينفجر وحدي إلى العرش للفرش شممنا به ري السعادة نقتفي رسولا هدانا فذو السر لا نكشي تعالوا إلى الناس السوي لنعبدا إلى أن برانا لا لتنس ولا مشي شفا ذرب هار وتزهار لن ترى سبيل سلام غير خزي مع الخدش فيا ويح من امسى محمد خصمه لدى يوم عجل الجن والانس والوحش عليه صلاه الله ثم سلامه بها رفع اخواني وصحبي كذاكرتي عليه صلاة الله بهذا الجود من الخزي والفحش عليه صلاة الله ثم سلامه أكون وأحبابي على نهجه نمشي عليه صلاة الله ثم سلامه ويعلو مماتي ثم يعلو كذا عيشي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسعد معه داء أحمد يمشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
شفائي شقاء أهل الإباية والفرش وذاك كتاب قد أتانا من العرش قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه أجي شفائي وركا ساد أبن ذي وركدني شقاء أهل الإباية شيك مشيني سبب شقاور matsiyata masu kibin almakikin Allah da manzan Allah wani fushi da alfasha wa menene wannan kace wa zaka kitabun shi littafin nan ne na Allah kad atana wanda yazo mana min al'arshi daga al'arshi saboda haka shi shifa'ul lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minina shi ga mu'mine ne yake shifa'i da rahama amma ga kafirai shi wannan wannan littafi uba ne gare su da asara ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu
شرعت لنا يا مصطفى قائدا به ذوي الفوز والرضوان أرجى ذوي الفحش yace shara'ata lana ya mustafa idan abin zabi ka ka shar'anta mana ainihin al'amari wanda yake mai kyawu a cikin addinin musulunci qa'idan bihi kana mai jan zawil fawzi ma bauta rabo su samu wannan rabo wal ridwani da ainihin neman yadda Allah wannan bangaren su suke samun amfanuwa da shi alqur'ani dar da zawil fushi kuma shi ne mai kore ma'abota wato alfasha
شروق شموس الهدي فالليل مقمر كيوم فتر وقتي إلى العرش للفرش ita shuruku shumusi hadi wato hudo wannan na rane kun shiriya ya tabbata ga qur'ani fallailu kuma daren gaba ɗaya shi ma mukumirun yana da haske gaba ɗaya kayawmin kaman yinin sa gaba ɗaya to to fasir ka tafi waqtan waqti a zamanina ila al'arshi izuwa al'arshi lil furshi da ƙasa ko kuma ka tafi minal furshi ilal arshi shi ne magana fa shi ne ya mata abin na kinaya a tafiyar ta zama na dai aka ce aka ci ne ga mai ita ne ka tafi minal furshi ilal arshi cikin ma'arifa ta sanin Allah
شممنا به ري السعادة نقتفي رسولا هدانا نحفظ السر لا نفشي اجي شممنا به ري السعادة من ششيكي اسكننا تسعادة تأرزئي ريا اتشي irin iska nan ta asuba mai daɗin nan to mun shesheki irin wannan iska na sa'ada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace na ka tafi rasulan muna masu biyayya ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam hadana wanda ya shirye wanda ya shirye da mu na fazo sirra kuma duk abin da ya bankaɗa mana ya kwankwaɗa mana na sirri la nufushi ba za mu yaɗa shi ba
تعالوا إلى النهج السوي لنعبدا إلها برانا لا لسنس ولا منشي ta'alau ya ko mutanen Senegal waɗanda suke ba musulmi ba ku taho ga baki ɗaya mu da ni da ku wato ila na hajis ila ila na hajis sauyi izuwa tafarkin nan wanda yake madaidaici shine shine Allah ta abudu illallah shine kada abota kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala lina'budan ilahan barana kuzo bauta ubangiji wanda ya halicce mu la lisantin kada ku kula da wannan katan barhubaniyan nan da ake ce santu wala manshin kada ku kula da su yahudawa ne manya manya a Senegal su ne suke batar da wato ainihin kiristoci suka kala bilmiyar da su shine shehu ya kirawo taro ya kira su zuwa ga Allah wasu da yawa ko daga cikin su suka musulunta شفا جروف نهار ما تنهار لن ترى سبيل سلام غير خزي مع الخدش ku zo fa mu tafi ku zo mu tafi ina gaya muku ba wata ran za ku yi da na shina fa shafa jurufin ya kai gefe na rubutawa harin mai rutsawa a ciki matan hara in kuka kuskura abin ya subuce ya silmiya da ku a cikin wannan rami to lan tara sabila salamin har abada ba za ka samu tafarkin shirya ba in lokacin wato da na shina ya zo to ba za ta yi amfani ba gaira khijiyin sai kunya ma'al khidshi tare da samun bala'i فيا ويح من أمسى محمد أحمر لدى يوم عسر الجن والإنس والوحش إنكم متين يتفع والنان يتفع الآخرة to bari ku ji yadda abin yake fa ya waiha ya azaba ta tabbata mana amsa muhammadun khasmuhu wanda a ce annab muhammadu shine abokin husumarsa manzo Allah shine abokin husumar ka kata lahira inna lillahi to ita lahira da man gaba ɗaya shi ta kana kana shiga lahira ana tashi alkiyama ba wanda zaka gani sai Muhammadu in ka je can ma shi zaka gani in ka je can ma shi to ina zaka guje wa Muhammadu a wannan ranar to gara ka so shi tun a duniya ayo aikin tun a baya ayo aikin tun a baya a so shi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya zama manzo Allah abokin gaban sa ne la dayo mai hashirin wato la dayo mai hashirin jinni lokacin da za a tara aljanu wal insi da mutane walwashi da dabbobin ni'ima duk lokacin da za a yi wannan taro to abin ya kai gaya sahu ne sahu 80 da wani abu da'ira 80 da wani abu ce da'irar farko wadda take a kewaye da'irar ainihin dabbobi dabbobi su ne dan adam ya kewaye su kasan dabbobi ba abinda suke tsoro dan adam ko to shi ya kewaye su ba inda za su gudu shi kuma dan adam da'irar aljanu ce suka kewaye shi su kuma aljanu da'irar rauhanai ce ta kewaye su su kuma rauhanai da'irar mala'iku ce ta kewaye su to daga nan halittar Allah wannan na bin wannan wani asahu 80 to kuma gaba ɗaya ko ina kalle ka kura idan ka sai ka hango Muhammadu manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kowa yayi luntsun luntsun a cikin gumi saboda haka shikenan sai a fara shawara manya-manyan bijiman malamai irin su shehu ibrahim su shehu tijjani su sidi abdulkadir su wane ne sai su fara shawara ya kamata fa a yi abin da za a yi kowa a sallame shi sai su shawara sai ce a je wajen annabi adam adam shine farkon annabi sai a je gurin sai ce na yi wani laifi kar a tada magana ku je wajen annabi nuhu aka je gurin sai ce in ni ma nayi addu'a an halakar da mutane ku je wajen wani annabi sai a je wajen annabi ibrahim ya ce in ni ma nayi ƙarya guda uku sai a je wajen shi annabi isa annabi musa annabi musa ya ce tab jayayya ta da allah ba karama ba ce yau ba zan iya ba ku je wajen annabi isa sai a je wajen annabi isa ya ce wai ni da aka kaga mun aka ce aka mai da ni allah in je wurin ubangiji da wani idan zan kalle shi ku je wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aje wajen Muhammad sallallahu alaihi sai ce ana laha ana laha ana laha sai tashi je yayi sujada a gaban al'arshi yayi sujada sai a ce ya Muhammad tashi yau ba ranar sujada bace sal tuhuda sal tuhuda wa shafi'tu shafa sallallahu alaihi wasallam shi kenan manzo Allah sai ce ya ya Allah ina so a bani cetan cetan al'umma a bani ceto a ilimi shikenan manzo Allah sai sai a bashi office sai ofis ya bayyana da takardu da komai manzo Allah sai ya sa hannu shikenan annabawa shikenan sai kowa ya je ya fara ceton jama'a ta shikenan manzo Allah kuma sai shiga ceton halin kaba'ir shi shi sallallahu alaihi wasallam shi abin da yace da farko ma ubangiji ni da zaka bani ceton al'umma ta haluna gaba daya sai ubangiji ce a'a kai abin da kai dai ni na san abin da zan yi abin da yaso manzo Allah in ubangiji ya bashi ceton al'umma gaba daya duk wanda ya taɓa faɗin la'ilaha illallah kowane ne ba wanda zai zo wanda auta duk aljanna za duk aljanna zai tafi kowa zai tafi saboda rahamaniya alannan za ta motsa yau allurar ranar za ta matsa za ta cewa rahamatan lahi ko mene ne kuma arsanaka illa rahamatan lil alamin to a wannan ranar rahamaniya za ta motsa ya rika banga banga da rahama ta ubangiji da tasa da Allah ya bashi a cikin koginsa har sai Allah ya hakuri ya bawa manzo Allah komai da komai ranar kiyama Abdullahi Anas bin Malik ya ce ya Rasulullah ranar kiyama fa za ka yi gani a ina za mu same ka ne yace ai ni kowace majalisa ka je za ka same ni ni ne shugaba shi ne shugaba yace idan idan ran aka yi tashin kiyama in kai in baka ganni a wajen hisabi ba inda ake hisabi to je ka wajen alkausara zaka same ni anan in baka same ni anan ba je ka bakin hijiru zaka same ni anan in baka same ni anan ba je ka kofa aljanna zaka same ni anan ko ina ka yanda babban ma'aikaci yake yawo ba abin da ya dame shi a wajen ma'aikatarsa haka manzo Allah yake yawo a ma'aikatar lahira gaba صلى الله عليه وسلم نبي الله نجي الله الله كبام عسكنسا الله كبام قونسا نعم عليه صلاة الله ثم سلامه بها رب إخواني وصاديك ذاكري آمين صلاة الله دعمة الله صفتك من الله صلى الله عليه وسلم بهذا سبب صلاة رفع إخواني الله يدوكك إخوانا دي دي لسكي وصحبي دي أبو كيلا دك مشك تكينا كذاكر شي هكذا دنجينا دا إيالينا
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ننجو من الخزي والبطش salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce nanju mutsira min alkhizi daga kunya wal badishi da dan kar masu mugunta biya saboda sababin salatin amin عليه صلاة الله ثم سلامه أكون وأبدي على نهجه نمشي صلاة الله دعمت الله ثبتك من الله صلى الله عليه وسلم akunu in zama wa hababi da ni da abokaina masoyana dukkaninmu namshi mu zama muna tafiya ala na hajihi a bisa tafarkin manzon Allah عليه صلاة الله ثم سلامه ويعلو مماتي ثم يعلو كذا حيشي salatin Allah da amincin Allah tabbata kuma ji Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace wai haluma mati rayuwa ta ta zama mai dadi yaya muka ga rayuwar shehu kuwa halat halat halat halat ta zama mai dadi kwarai da gaske rayuwar shehu muna kanana mun ga rayuwar shehu a karshen sa mun ga yadda komai nasa yake tafiya gwamnati mai zaman kanta attajiri mai zaman kansa sarkin ado mai zaman kansa idan fa aka fito daga gidan sarki shehu da sandan nan tasa yana dik mai martaba ya fito da shaddan nan tasa shi ba shehi wani irin lesir ne fari mai kyalkyali mai kyau wanda a wannan lokacin na tabbata a garin nan ba mai irinsa sai dai mai irinsa sai dai shi mai irinsa a wannan lokacin saboda haka shehu rayuwarsa ta yi daɗi ƙwarai da gaske ya rayu cikin bin Allah da san Allah da manzan Allah almajiransa ma kowanne ka gan shi in kai tsammani sai kai tsaye wani bijimin mai kuɗi ne nan kuma mai kuɗi ba ne a yaluhu yaluhu ayi bayi salahu ayi bayi yaluhu limu bisirin kawai masoyi na da ka gan shi za ka gan shi bulbul yanzu ya mala abdul haka eh ka sai ka wannan buloniya bane eh nan ka san shegu ne da manzo Allah ya cika cikin sai bulbul to haka mutane suke haka mutane sai ka gan su kullu malam malam malam karamona yanzu sai ka tsammani ya ake ko su buliyoyi sai su malam fati duka sai bulbul to duk wannan wannan soyayyar ita take jawo irin wannan safari to Allah ya bamu haka Allah ya kara mana san shehu alaihi salatu Allah kaza aishi ko ya halu mamati mamati rayuwata ta zama lokacin mutuwata ya zama mai dadi wani dadi ne ya wuce lokacin ya rage zaka rasu lokacin sallah yayi kai sallah ta jam'i a cikin jama'a na faɗa ko shekaran jiya wancan na faɗa shi malamudi a gabansu Allah ya wafati ya shehu wafati lokacin asuba ya yi asuba ya sa aka ɗauko dutse wanda yake shafawa yake taimama aka ɗauko ruwan shafa ya sa shehu mudi salga a dama yana kwance shi ya sa kabiru fai a hagu ya sa imam hassan sise ya ce wuce kai mana sallah aka yi sallah asuba bayan sallah asuban nan duka duka shehu bai yi wani abu kuma na ibada wanda farilla sa zo allah ya karɓo abinsa wai halumma mati rayuwata ta zama mai daɗi ta ƙare da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani hadisi yanzu na sha karanta muku shi hadisin imam bukhari man ahabba man ahabba liqa allah man من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالوا يا رسول قالت عائشة يا رسول الله إنا نكره الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم innamal mu'min innamal mu'min mai nan hadisin kenan jidima ba ne hadisin bukhari da muslim ne ha innamal mu'min menene idza hadarahu barakallahu fika innamal mu'min idza hadarahu al-maut ahabba liqa'a Allah fa ahabba Allah liqa'ahu wa amma al-kafiru idza hadarahu al-maut kariha liqa'a Allah wa kariha Allah liqa'ahu to duk wanda yake mu'mini idan yake idan mutuwarsa ta zo sai ya rika san ya maza ya maza ya je gurin Allah sai ji duniya ma koyi take sai ji komai baya ta ta abinci ma zaka ji ana bashi yana ka ga mai dadi ta ga mai dadi ta yana son hakuwa gamuwa da ubangiji to shikenan to a wannan yanayin Allah ba yana son gamuwa da shi shi kuma kafiri da munafiki idan lokacin ya zo shi kuma zai rika ihu wayo o ina ta ihu yana ta murgine wai baya so ya tafi shi ba sai ya tafi sai ya tafi mala'iku sai sun tsarke shi yau ta usulihi sakar wa ma adraka sakar la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar alayha 19 sai sun damke shi sun ja shi sun kai shi wutar jahannama to saboda haka shi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya samu rayuwa mai kyau ya samu kuma mutuwa mai kyau
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب ما هدى أحمد يمشي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da halayensa wa sahabin da sahabbansa ma huda ahmadin yaushi ko ina shirya manzo Allah ta tafi ta kai to a gurin Allah ya salatin Allah zuwa ga manzo Allah harfu harfu sadi سفرالي وقتي ولا حبيب يخصص وإني معبود لقاها مخصص مراد لعمل السر من قبل نشأتي مرد لكل عارفين ومخلص وإن تهت الأقطاب يوما بمشعة رأوني وانقادوا إلي وأخلصوا رأيت رسول الله نص بأنني سفير له في الكائنات مخلص عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأسعار سموا وتخصصوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففالي وقتي والحبيب يخصص وإني معبوه لقاها مخصص قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه yace safali ya wakati lokaci na fa ya zama mai dadi kwarai da gaske wal habibu yayin da masoyi yukhassisu yake keɓanta ne yake banta ta da wannan da wannan tsarkaka a cikin zuciyata wa inniya ka gani dinnan mahbubun wallahi abun so ne mukhassasin abun keɓancewa na musamman lidaha ga dahe
مراد لحمل السر من قبل نشأتي مرب لكل العارفين ومخلصون ita to da na zama haka fa sai na zama muradun ba muridan ba muradu shi muradu shi ana masa abu ne kawai ba sai ya tambaya ba komai sai a rika yi masa kawai ba sai ya tambaya ba shi ko muridu imin kaza wani imin kaza wani imin kaza wani imin kaza shine muridu amma shi shi muradu shine kamar muqamin annabi Musa da muqamin Muhammadu Rasulullah shi annabi Musa muridu ne komai sai ya roka ake masa shi ko Muhammadu Rasulullah to a janibin annabta komai yi masa ake ba sai ya roka ba to a cikin wilaya ma haka muride suke wani waliyi shi zai ta karkare ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah ko a biya masa bukata sa duka ko a yi masa wuta amma shi wani waliyi kuma wanda yake makshuhun khatimul awliya wanda yake mukamin khalafa ba khilafa ba khalafa wanda ya hau dandagariyar yayi haka da haka akan mukami na wilaya akan khatimul wilayati to shi wannan shine muradu komai nasa abinda abinda yake so kawai abinda Allah yake so kawai zai masa da abinda yake so ba sai ya tambaya ba Allah zai masa to shi shi Ibrahim yana kan wannan mukamin akan wannan mukamin yake magana yace muradun ni muradin Allah ne li hamli sirri na dauke sirrin wilaya gaba daya min qabli nashati tun gabanin faruwa ta wannan zaurancen sai wanda yake shi shiga cikin zauren shi zai gane shi ko ba haka ba yawa murabbin kuma mi reno- mi- ni mai re- reno ne da kullil arifina wato ga dukkan masana Allah ni ne mai renon su ni ne mai tarbiyyar su wa mukhlisun ni ne mai tsarkake zuciyar su su samu sanin Allah in kai huduri a cikin shehunka ka samu nutsuwa da Shehu Ibrahim a cikin tarbiyyarka nan da nan zaka ga Allah ya maka fatahi amma kana wata wani zagaye zagaye kana wani leke leke kana wani wani ba za ka ba za ka yi tantagariyar ikhlasi ka tafi jihatan wahidan zuwa fuskar zatin shehunka ba to to sai ka sha wuya a hanya eh wannan abin nan wani me ake cewa Abin- abin nan din tambaya ne eh Fashin ma.
hmm? ba kwashin ba ba Me- me jarrabawa kafin a jarrabawa ba ana ba da wani abu ya sunanta eh ba test ba ba imtihani ba eh eh a'a ba shi gona ya faɗa a'a ba shi ba ta ta amsa ta ta amsa ce wannan ta ta amsa ce wannan ga wanda bai tarbiya ba Mm, mm.
وإن دهش الأقطاب يوما بمشهد رأوني وانقادوا إلي وأخلصوا ita to bari ka ji maganar mayan da take gabaki daya wa inda hishal aqdabu idan dukkan kudubai suka shiga cikin sanin Allah ma'arifa suka yi imuwa suka rasa inda za su yi suka rasa gabas da yamma suka rasa ina ne madogarar su inda za su tafi ra'aun ra'auniya sai su ganni kawai sai su ganni a gurin wan qadu ilayya sai su biyo ni rududududu kowa sai ya dora shi kan ma- mahallin kamata kowa ya dora shakkan matafiyarsa shikenan shikenan mu akhlasu kowa shikenan sai ya zama ya tsarkaka ya tafi kan mukamin sa ba zai bata ba kun san yadda ake bata bata na bata na na- na dunkumanci a je a bata a rasa komai a duniya ko a yi asara a duniya to haka an shiga cikin Allah ma an yi gunjum to sai a bata in mutum bai samu wanda zai kama hannunsa ba daga nan zai wuce Mm. Mm. na'am رأيت رسول الله نص بأنني سفير له في الكائنات مخلص yace ra'aytu rasulullahi wannan magana dai gaba ɗaya ga ƙarshen ta nan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam natta yayi bayani bi annani safirun lahu cewa ni ne jakadan sa gaba ɗaya fil kainati a cikin dukkan halittar Allah inda duk Allah yake Allah annabi annabi Muhammad yake manzon Allah to shehu Ibrahim safirun li rasulillahi a gurin shi Ibrahim wato safiri ne na na na manzon Allah a wannan guri mukhallisun kuma wanda aka tsarkake shi aka bashi kayan aiki gaba daya ba irin dan hanyar nan aka bashi karama in ya kare ya koma ya karbo ba gaba daya office din aka bashi radiyallahu anhu Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه فمن وتخصص salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa harin da halayensa wa sahabin da sahabbansa samau waɗanda suka ɗaukaka wata hassasu suka keɓanta da falalolin da wani ba shi da ita har fulzaki lokaci yayi alhamdulillah muna da bako shehu malam hafiz abdallah babban mawaƙinmu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci mu a wannan guri mai albarka muna fata ya dan jiba mana kalma ko da guda daya ko biyu ko kuma ya rera mana ibn manzo Allah ko da baiti ɗaya ko biyu lalle mu samu kowa dai da wannan haske da Allah ya bashi bismillah Ma- malam gali na muku barka da zuwa
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما
ولا تكن من الدولة ولا عليك عليك عليك فكرة wanda ba a samun shi kuma ko ina zan ce sai ana ne kana nema sai ka ta fasanin irin alaka ba da shi ko da arabi da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba mu shaka mu ne a kana shi ba shi ne to ba wani alkhairi a wani guri wani ba da ganin ya fasa
ko da baiti biyu a kan manzanni na nan da girman su gun daraja sun zarta kuwa lafafu a cikin halitta su aka ce su gaya wa kuwa duk tawaga da akwai gwaninta wanda yake iya shafa kowa kan matsayin su idan ka tare a wani matsarin kan jamari na da yi bambancin abili ahmadu ya yi daban da kowa ko da azubin annaba ya kulkuwa ya fi aiki kun nagari ka gaya wa kowa ya sha abun kamun kafar su rambar mai baiwa ga baiwa raka na muje dakin karatu mu da hujja mu ga yawo kuwa wa aka aiko duk halitta ba ta muri ko unguwa ba wani ne ya ci zamaninsa san ba ba shi mace mace ba wani manzo ne bai da manzo ko dai ban gama bincike ba wa ya cika a cikin da kifi ban ji kuna sai shugaba ba abili da kanin wani filin kiyama shi ne kan aka bai wa ceto har nau'i wadin ni ta duba shi ne ceto ba hisabi ko aikin ba bincikawa shi ne daga darajar waɗansu cikin aljannar ba da waiwa waɗansu ko wata za a rasu sai ya hana bayan kadan ba waɗansu har an fara kona su sai ya cire su ya ba su tsira ta ji sarauta ta ji mulkin da ya buga ban a fari a hira kuwa ya amsa babu mai suna a ɗaya ne da saura a hamadu ne kucilar halitta mai aiki mai ba a bijara mai akamar su da kumci na kumbanci wani ne mai akwai ba aikai ba aikai da ba Allah ya saka da alkhairi.
Ranar katama, muna tsammanin ranar lahari, lahari zanen katama, 28. ana ji ko? wanda ya biya gaya wanda bai ji ba ranar lahadi da yin da zan fata masu wani sabon ko kuma tsoron sallah da